فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا عبدتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس واستغفر الله واستغفر الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه المصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التبديل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أيها الإخوة الكرام البررة أحييكم بالتهية الإسلامية الكريمة الفاضلة تهية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ina farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan farfajiya a ƙofar gidan mai martaba sarkin haɗeja a cikin garin Hadeja a ƙasar Hadeja a cikin wannan babbar jiha mai albarka ta jigawa ba don komai ba sai ziyara da shugaban ƙungiyar jama'atu zaratul bid'a wa iqamatu sunna ta tarayyar Najeriya da 'yan majalisar koli ƙololuwa na wannan ƙungiya mai albarka suka kawo a wannan gari na Hadeja don gudanar da babban taro na ƙasa da za a gudanar gobe in Allah ya amince kuma za a gudanar da taron a babbar jami'an nan ta musulunci jami'atu salam da ke birnin Hadeja. saboda ribar kafa ba a shigowa hadija a fita ba a yi wa'azi ba shugaba ya ce kuma a taru a kofar gidan mai martaba sarki sarkin musulunci sarkin sunna in kana gardama da ni ka kalli wanda mai martaba sarki idan kana da jayayya da ni ka saurari jawaban mai martaba sarki ka ji jawabi na ilimi ka ji jawabi na hankali ka ji jawabi na ahlus sunna idan za ka jayayya da ni ka bari sai an zo masallacin juma'a ranar juma'a ka gwada min wani sarki ne ran juma'a za a tada sallar juma'a shi zai ikama a masallaci a tada sallah ka ku ce Allahu akbar wallahi ko gemu da saje mai martaba sarki ka kalla kai ka san suna ta samu da zama a wurin shugaba yake to sai mun tare a ƙorin gidan mai martaba an gabatar da wa'azi an fesa turare idan kuma akwai kwari a ɗan fesa shelters maluma sun gabatar da wazi a kan wannan mimbari Allah ka saka musu da alkhairi Amin.
sun karantar da mu fannoni da dama na addinin musulunci har zuwa kan farfesa zarura da ya sauka a halin yanzu wanda a wannan watan azumi na ramadan ya gabatar da tafsiri ne a masallacin sabin sisters da ke birnin london a kasar ingila sai da ya kwashe kwana arba'in a london yana karantar da addini sannan ya juyo dawo Najeriya. Mutanen nan da suka ce shugaba ka turo mana wakili da ya dace, ka turo mana kwakwaran wakili, kuma mun gane mai ake cewa izala, mun gane mai ake cewa sunna. Suka ce shugaba ka ka rinka bari wannan sai shekara-shekara za ka rinka turo mana shi. Kamin baɗi ma ka sake turo mana shi zai ƙara kaɗa tsora, sunna ta ƙara shiga cikin turai kamin Allah ya kai mu. to muna addu'a farfesa Allah ya ƙara wa rayuwa albarka Amin.
wasu malaman suna nan suna biyowa bayan Allah ya rikar na'u har radifa ba dai kowa wazi zai yi ba amma akwai wata matsala da take da muhimmanci kwarai da gaske wanda ahlus sunna muke da bukata mu gyara ta idan ba mu gyara ba to tana iya kawo mana matsala a ranar tashin alkiyama annabi Muhammad Sallallahu sallallahu alaihi wasallam yake cewa man arada an yubsata lahu fi rizqi wa yusa'a lahu fi ajli falyasil rahima wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yake so ya kwashi garabasa guda biyu garabasa ta farko an yubsata lahu fi rizqihi Allah ya yarwata maka arzikinsa arzikinka Allah ya yauƙaƙa shi, Allah ya faɗaɗa shi, Allah ya yarwata shi, Allah ya ka turo maka naira kana murƙushe kanta. In kana danna kan naira Allah ya ingizo maka dala ka murƙushe kan matsiyaciya. Pounds na ƙasar Ingila Allah ya ingizo shi ko da kwantena ɗaya ka. Kana kwamfilin talauci ya dame ka gaba gari talauci. wa yake so in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya buɗa masa kasuwarsa idan aikin gwamnati kake Allah ya sa albarka idan siyasa kake siyasa ta zama sanadiyar arziki a wajenka idan kwadago kake sanadiyar kwadagon Allah ya mai da kai mai arziki idan tattasai da tumatir kake Allah ya sa mata albarka idan ka dan agwagwa da buje ne da ita da buje duka Allah ya sa albarka man arada ayyubu sada lahu fi rizqi bayan Allah ya yarda maka arziki ba samun arziki ke da wahala ba rayuwar da za a zauna a ci arzikin ta fi arzikin wahala duk yadda ka tara dukiya amma baka tara kwanakin da za ka ci dukiyar ba akwai saurari na akaba ko ba saurari na akaba akwai ɗaya daga cikin magabata ake ba shi labarin wani hamshakin mai arziki aka ce ya tara kuɗi ya tara dukiya ya tara ya tara ya ce kai ku saurara hal jama'a ayyamin yunfiquhu ya tara kwanakin da zai ci dukiyar aka ce a iya dukiyar ya tara bai tara kwanakin da za a ci ba yace idan ma jama'a shay'an in haka ne aikin banza aka yi babu abin da ya tara idan kana so ka tara kuɗi to bayan ka tara su ka tara kwanakin da za ka ci kuɗi to idan kana bukata kuma bayan Allah ya baka arziki kuma ya baka kwanakin da zaka ci arziki shine wa yusa lahu fi ajlihi Allah ya dinkirta maka ajalin rayuwa da ya dira maka da ya dira maka shekara 20 sai Allah ya ce times 2 yanzu ka koma shekara 40 Allahu ko akbar da ya dira maka 40 Allah ya ce times 2 yanzu ka koma shekara 80 shekarun da Allah ya dira maka ya sake kambatowa ya kara maka in ya ga dama ya bar shekarun da ya baka amma ya sa musu albarka a ciki kaga cewa kai accomplishment assignment da wanda ya ninne ka ka shekaru bai samu wannan nasara a rayuwarsa duniya ba wa'annan manyan manyan abubuwa guda biyu a yaukaka maka arziki bayan an yaukaka arzikin a kuma jinkirta maka lokacin da zaka ci arzikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yake so Allah ya masa wa'annan abubuwa guda biyu ya Allah ni dai ina bukata ha ana rama kai ba ina bukata
duk wanda yana bukatar yayin da abubuwa biyu a wajen Allah ya raga hannu ya ce Allahu akbar Allahu akbar to ga abin da za ka yi ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya maka haka shine falyasil rahimahu to ka sada zumunta zumuncin ka tsakaninka da ƴan uwanka tsakaninka da danginka to ka koma kai nazari a kansa ka tabbatar ka gyara shi tsakaninka da ƴan uwanka ana zaune lafiya ƴan uwanka na murna da kai ƴan uwanka na farin ciki da kai ƴan uwanka na cewa kai na ƙwarai ne ƴan uwanka na cewa kai na gari ne ƴan uwanka na cewa madalla ƴan uwanka na cewa kana taimaka musu ƴan uwanka na cewa kana tausaya musu ƴan uwanka na cewa rayuwar ta rahama ce a cikin su ƴan uwanka suna mun gore wa Allah da Allah ya halicci wani a cikin zuri'ar gidanmu ƴan uwanka suna wannan murnar tare da kai ba ka zama bishiyar giginya na mayar da ke shan inuwarta ba mafiya ce ya giginya za ka shahin tare da kai ka shiga sahun marasa hankali da Allah ya ba da labarin masu hankali ana nan ba a cikin suratul ra'd ya ambata da suwa ne da ulul albab sai Allah ya ce alladina yusuna bi ahdillahi يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق Allah ya ce ba ta hankali ni tura wadanda alladina yusuna bi ahdillahi suke cika alƙawarin da suke wa Allah sun yi wa Allah alƙawari za su bauta masa shi kadai sun ce la ilaha illallah wannan kalma da suka ce la ilaha illallah alƙawari suka ɗauka wa Allah ya Allah ba za mu shirka ba ya Allah ba za mu kafirci ba ya Allah ba za mu bauta wa wani ba ya Allah ba mu ba boka ya Allah ba mu ba laya ya Allah ba mu ba guru ya Allah ba mu ba malam gobe da nisa ya Allah ba mu ba mai uwa uba ya Allah ba mu ba da shakiri ya Allah ba mu ba da sai ya Allah ba mu ba layar kasa ya Allah ba mu ba baduhu ya Allah ba mu ba mu ba mu ba mu ba mu wannan alƙawari da suke wa Allah a la ilaha illallah suka ce Allah kadai za su bautawa sun cika wa Allah wannan alƙawari alƙawari da suka wa Allah suka ce Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya Allah mun yarda annabi Muhammad farin jakada sallallahu alaihi wa sallam shi ne manzanka ba za mu bid'a ba ba za mu kauce ma Allah da wata ibada ba sai wata ta zo daga wajensa ba za mu yarda da wani aiki ba sai ya fito daga ofishin manzon Allah ba za mu yarda da wata ibada ba sai manzon Allah yana da kayan ɗinta ya buga mata sitam ya ce ya amince da ita kamin mai aiki da ita wannan alƙawarin da suke wa Allah sun cika wannan alƙawari ahlus sunna Allah ya ƙara wa rayuwarku albarka Amin.
bayan wannan Allah ya ce wala yanquduna al-mithaq alƙawarin da suke tsakaninsu da mutane yan uwansu ba sa sabawa suna cika alƙawarin da suke wa jama'a Allah sarki yan siyasar mu da zamani ina ma ake sun gane wannan aya ina ma ake suna cika alƙawarin da suke wa al'ummar su ina ma ake alƙawarin da suka dauka suna cikawa idan suna yawan campaign za ka ji ƙarya iri iri za ka ji daɗin baki za ka ji lalmal za ka ji za ka ji za ka ji raɗau raɗau amma bari su shige ofis da zai shigantaka idan ba yan kasuwa ba suna cika yi wani alkawari a wajen harkokin su na kasuwa saurayi idan ba alkawarin da kai yan mutane san da kake neman su da aure ka mata ƙarya kace za ka gwada mata soyayya ƙauna ce abin da ya tura yanzu bari in ka shigo gidanta lafiya lafiya ba ita ba bakin ciki ba damuwa ba ba ba ba tana shigowa da sai an gama kamfe an shiga wani gaba a sake sabon kamfe wallahi za ta zai tsaye a lahira wala yanquduna al-mithaq ba sa yaro alƙawarin su dauka tsakanin su da yan uwansu yan uwansu mutane sai Allah yake da yana da rama والذين يصلون ما أمر الله
bihi ayyu sala su ne waɗanda suke sadar da abin da Allah ya umarni a sadar da shi menene abin da Allah ya umarni a sadar da shi shi ne zumunta Allah ya umarni a sadar da zumunci ya rayuwa al'umma ba zumunci wa ba ruwansa da ƙari balle kawunsa ƙari ba ruwansa da yaya balle da kansa balle gabbe ƴan uwa da dangi ba ruwan kowa da kowa kowa da inda ya sa gaba idan ka ga ana sadan ma da zumunci a gidansa tana da kuɗi ne ƙari ana ce nagari
idan ba ka da kokobo ƙarin ka ce aure da yasa baka sani ba idan kai magana ce kai yaya kai suka mutura duk abin da aka yi idan ba kai kai ba sai kai korafi kai har zuwa ma ɗuma mai za ka yi dididididididididi. an mai da kai mahaukaci saboda ba ka da kuɗi an mai da kai babba da jaka saboda ba ka da kuɗi an mai da kai babban kwabo saboda ba ka da kuɗi amma idan kana da kuɗi ko kai mai kanin ai isa a bada auren ba ku jiro ka ba ai zai masu zuwa a tara ya su ko da ya kawo su mun zo mai magana a sa mana ranar auren basira a ce basira ina mu ina ba da basira mai ba da ita yana abuja sai ka tara bindigin amma ita ce aiki gona ku jira sai ya zo ƙarshen wata sai ku sake dawa abin da ya faɗa shi yake amfani da shi me dalili yana da kuɗi ba ka da kuɗi zero hayatun bina malin hayatun muzillatin fa in kunta za malin fa anta muhabbarun fa qawluka maqbulun wa fi'luka ja'izun bihi yasulu man hayatu sirratu wa law tafanat aw tawanat ithnatu wa badru tibnin an zalatu قدرته وكم مستشير تتلذى جبرته أسر نجواه فمالت شرته ولولا كذا لقلت جلت قدرته ليه ما كده ليه ساكي سارج المتاع كي يقوى عن السنة كل يوم متاع في أولاك يسربان لك ذاك الجلسة بوكا kada cikin gari hada da kada cikin gari hada da yau sarrafa ka kawo kawun ka ziyara kawun ka rashin lafiya har an saka da shi a kilimi sati uku ya baka da labari ya fara da kuka da kawun na suka mai ruwan tsawa bada ya ce a yi haɗan ladi a yi rashin lafiya ne sati da uku ita to kawun ka san haɗa da ta girma yanzu ba ka sata ake jin labari ba ta girma ba ka san ta girma ba sai ka shiga cikin kamari Allah ka gafarta mana ya ku bayin Allah ku sadar da zumunta da ke tsakaninku ina yan uwanku da ke ƙauye kana gari kana cikin wadata ga kana manyan riguna kana sawa kana fansama ga kawunka can a ƙauye bai da rigar zuwa masallacin juma'a matan ka zanduwan su nawa ya ake kokon ka bata da zanin sallah ya ake bata da zanin rufin asiri ga ka da wadata wai ya aka yi ga ka cikin wadata ya yanka tsiyatsiya ya yanka abu shi a koɗe ta kika taimake shi matsayaci da za ka sashe da ta mai guwa ko ta kafa sannan ka cikin wahala ya ya ka kada wadata Allah ya tsira ya da wadata ta ka Amin.
me ya amfani dukiyar ta ga yan uwanka da dangi ka cikin musiba ga ka cikin bala'i ba mai ta haushi kamar dan boko ba haushi ke da ka haifi dan boko tare ka haifa masa mata ba ruwansa da ƙannansa amma ƙannan matarsa kullum suna abuja gidan shi ƙanin sai ya yi zo Ya.
bai zai zo ba shi ke ɗaukar nauyin karatun annan matansa shi ke musu kayan sallah ƙannansa suna ƙawai ciyaciya idan ƙanin ta yana so yayin ya taimake shi sai ya yi wa matan yayin ladabi kawai shi ya samu wata iska ya durkusa yana anti shi ke anti kai ku kalli girman zumunta an gama maganar la ilaha illallah muhammadun rasulullah aka biyo da maganar zumunta ta biyo baya ala lamba zai ta shiga kun bakara wai za ka ba ni ta ga ba wai وإذ ya ina أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله aha لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا ba wannan ba وبذي القرب واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا ba wannan ba وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ba wannan ba ما توليتم إلا قليلا منكم وأنتم sai ku معرضون shiga kun bakara wa abdullah wa la tashriku bi shay'a wa bil walidayni ihsana wa la tulqu bi wal
وبالوالدين حسانا وبذي القرب واليتامى والمساكين والجار ذي القرب والجار الجنب yayi dan gari والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم sai Allah ya ce إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد المصابة ضم جلسة يا كبير الله Allah ya ce ka ambata musu lokacin da muka riƙe alƙawari a wajen bani Isra'il. Menene alƙawari da farko? La ta'buduna illa Allah kar ku doka kowa sai Allah ya ji ma- ji Allah madaukakin sarki. Tauhidi aqida. Bayan tauhidi wata da haƙƙi na gaba Allah ya ce wa bilwali da yin ihsana sai uwarka da ubanka su da suka zama sanadiyar zuwanka duniya da ayyansu za a tsoho mai aure tsohuwa ba suka haɗu da za ka zai duniya kana mutane ne shege ke da suwa ne suka ba da dama da kaga duniya suwa suka buɗe maka get da ka shigo duniya Allah ya ce to daga Allah da ya halice ka sai wa'annan iyaye suka haife ka idan kare da shi sai Allah ya babbaka ka in ya fi kowa muni shi ne babanka idan kare da shi sai Allah ya koda ka tsohuwa duniya da take tace uwarka ta fi kowace mata daraja a duniya a wajenka ta fi uwar gidanka ta fi amaryarka ta fi tsakar gida ta fi ƙuryar gida ta fi high excellency ta fi cake lady ta fi ta fi ta fi ta fi ta fi ta fi ba ka darajar ta in kana neman aljanna sai ta ɗan kafa kamin ka samu in ba ta ɗan kafa ba kai da aljanna har abada sai dai ka haɗu da aljanna amma ba aljanna ba. daga Allah sai iyaye daga iyaye kowa sai Allah ya ce wa dil qurbi sai yan uwa dangi yayanka kaninka kawunka babbanka ya tando ya gogo ya kumbo ya golgal sai dangi ‘yan uwa,
Sarka ce ta yi ina ta bakin kokari ba, amma ba ta gani, kar Allah ya sa su gani, su ci gaba da bakin kokarin ka. Dama ba don su gani kake yi ba, kana yi ne don wa, Allah don Allah ya biya ka a ranar tashin alƙiyama. Ko sun zage ka, ko sun ba ka haushi, ko mai su kai maka. Wai wa da ƙani wai ba a jituwa, wai an yi Allah su ne da su kowa ya bijire, ai ba shi da shi da ba, ƙabari na daban ƙabari shi daban, ai ta bala'i da gana har yau mutanadi. Allah ya kai ne yau mutanadi, ai za ta zo.
tsakari ɗan uwar ɗan uwa ba magana tsakari ɗan uwar ɗan uwa Allah yake zumunci saboda duniya ya ce ce duniya mai rana a cikinta ɗan uwanta jini da ke jikin ka shi ne jini da ke jikin su ba ka san kima shi ba ka san darajar shi ba abin wurare yana wa'azi sai wata wasu bayan Allah a taron nan idan akwai wanda ya yanke zumunta ya kai shebarurin nan aka ta nufu da ido sai sai ga wani matashi ya tashi ya fita sai can da aka rade matashi ya dawo ya zauna yanzu abu hurera ya gama wazi sai aka tambaye shi ya ba hurera me yasa kace biyan da yake zumunta ya bar filin wazi yace da kunne na naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk inda mai yake zumunta yake rahamar Allah ba ta sauka wuri yanzu wannan qur'ani da muke karantawa mala'iku suna da su ce yayin ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rahamar Allah na sauka idan akwai wanda yake zumunta yake zumunta guda daya saboda shi shi kadai matsiyaci wake ɗaya ne ba ta miya saboda shi Allah yana iya hana rahama ta sauka a wannan tara wani irin bala'i ne wannan ko akwai kwanar ra'a da zai ba zai hana rahama ta sauka ba da bin suna nan ba zai hana rahama sai kowa ba da victoria tana nan ba zai hana rahamar Allah sai kowa ba wa zai hana rahamar Allah sai kowa ba yake zumunta guda daya ba yake zumunta mai yanke zumunta Allah ba ya jira sai lahira ya azarta da shi tattan duniya sai Allah ya lakanta shi akwai mutane a Najeriya da suke da hakki a siyasa ko aikin gwamnati amma saboda yake zumunta ƙarshen rayuwar sai da Allah ya wulakanta su ya tozarta su me yasa sun yi ƴan uwansu girman kai sun yi ƴan uwansu jabberanci ai shi ke da sai dai a nema a wajensa shi bai da nema wajen kowa ya fi ƙarfi ya sadar da kowa zumunta idan mutum ya damu ya zo inda yake kai ku saurara ku ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa sallam yake zumunta da Allah ya halitta ta sai ta kama turke gaba kafa daga cikin kafafun al'arshin ubangiji ta rike damgam ta makale aure malaiku suna ne suna kallon abin babaki ga zumunta ta kama turken al'arshi ta rike ta makale ya ce zumunta ya haka ya kika kama al'arshin ubangiji kika rike تقول هذا مكان العائد من القطيع na'am يا الله da kaga na makale a jikin al'arshinka ina neman tsari ne a wajenka daga wanda zai yake ne ya Allah sai Allah ya ce ya ce zumunta ka tada hankalinki ya yi shaki duk wanda ya sadar da kai zan sadar da shi da rahamata wanda ya yanke shi da yanke shi daga rahamata zumunta ta ce ta gamsu Allah ya ce daga yau duk wanda ya sadar da zumunta zai sadar da shi da rahamata wanda ya yanke zumunta sai na yanke shi daga rahamata in ji Allah madaukakin sarki wata asara ta kai Allah da kansa ya ce ya yi bikinerin ɗinka ya yanke ka daga rahamarsa rahamar wa za ka je ka nema rahamar Allah zai da ya ce wa rahamati wasi'at ورحمتي وسعت كل شيء rahamar nan ta Allah da Allah yake ta wadaci kowa da komai amma kai ban da kai saboda yake rubuta je ka nemi ƴan uwanka in kana neman ɗaya su ka daina ta in har ka wata hujjar gina kai shiri ka nemi zafara su ka tafi taimakon Allah ya ku jama'a saboda girman zumunta Umar ɗan Abdulaziz yake cewa la tusahib abi a rahimin kasa kuskure kai aboki da na yake rubuta wallahi abokansa saka caje wa gani wane ne babu ruwan shi da yan uwansa yi dilitin wansa yi dilitin shi masa da gaske abokan hudda wane ne tsakaninsa da yan uwansa kullum bala'i ya gagara zaman lafiya da su ya gagara sulhu da su ba ruwansa da ɗan'uwansa ba ruwansa da danginsa shi ya ta kadari umar ɗan abin abu ya ce ko abokantaka karka ku sura da shi ba abokin ka bane me yasa ya kai ɗan abin abu kace kada mu ya tabi abokantaka da bai yanka zumunta umar ɗan abin abu ya ce dalili na shi ne fa inni wajadtuhu mal'unan fil qur'ani marratayn Allahu akbar.
na karanta Qur'ani daga bakar hannunsu ban ga mutumin da Allah ya tsine wa albarka har sau biyu ba sai mai yake zumunta Fir'auna ba ban ga yadda aka tsine masa sau biyu ba Abu Lahab ban ga yadda aka tsine masa sau biyu ba Abu Jahl ban ga yadda aka tsine masa sau biyu ba Ummu Jamila ban ga yadda aka tsine mata sau biyu ba ba wani arzan da naga Allah ya tsine masa sau biyu a Qur'ani mazinaci ban ga an tsine masa sau biyu ba ɗan giya ba ga an tsine masa sau biyu ba yace amma me yake rubuta nassin qur'ani daga Allah ya tsine masa albarka har sau biyu yace wannan ba aboki bane Allahu akbar.
Umar da Abdul Aziz ka faɗi gaskiya je ka so ta Muhammad fa hala akai kin ta wallaitu فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم to lele da ka kuce me yake rubutar أولئك الذين لعنهم الله فأسمهم وعلي أبصارهم ya ka suratul ra'd wallazina yanquduna ahada Allah والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل bayan haka ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار
da Allah ya ambaci ba sai yake rubuta waɗannan su ne waɗanda Allah ya tsaye musu albarka mai yanke zumunta Allah ya ce a tana masa a ƙur'ani mai girma shi da kansa Allah ya tsine masa albarka da Allah ko wata ta tsine masa albarka ko matsala ko ba matsala da Allah ko tsoho ya ce ɗan asabe ni na haife ka amma ya shege da kai mai kenan Allah ka tsine mai albarka ka shiga bala'i ko baka shiga bala'i ba ko ana da manafin gobe ya tsine maka albarka ba ka shiga bala'i ba bakin da bai da aiki sai karatun Qur'ani mai girma to yanzu Allah da shi ne mai karɓar tsino idan an yi tsinuwar shi da kansa ya ce ya tsine mai yake rubuta albarka a suratul ra'd yace ba haka fa sannahu Allah maɗaukin sarki kuma sai ya kurumtar da su wa ma aba fara hun wanda kantar da gane su mai yanke zumunta a wajen Allah idan ne mai kurma ne makahu ne a suratul rabi da Allah ya ambaci masu yanke zumunta sai ce ulaika allazina lahum al'anatu wannan lahum nan ma'anarta ma'ana alaihim ne حروف الجر ينوب بعضها بعضا نعم لهم اللعنة أي عليهم اللعنة Allah ya ce waɗanda akwai la'anar Allah a kansu inji Allah maɗauke sarki. Ya ce ba a nan ta tsaya ba, bayan Allah ya nuna mutu Allah ta ولهم سوء idan
الدار kuma kiyama ta tsaya gidan da ya fi kowanne mutu wato nuni, gidan da ya fi kowanne hatsari, gidan da ya fi kowanne bala'i a jahannama Allah ya ce to don su zai aje da yake rubuta na tashi alkiyama. Mugunan gida gidan da za'i ya tabbata gare su ji Allah madaukakin sarki Allah ka gane mana da yake gudunta آمين sai Allah madaukakin sarki a aya ta gaba yace wa abudullah wa la tushriku bihi shay'a ku bauta wa Allah kar ku hada Allah da kowa wajen bauta anan ana magana akan me anan gurin ana magana akan tauhidi نعم
tauhidi kada ta Allah da bauta Allah shi ke da haƙƙi da farko bayan tauhidi sai Allah ya ce wa bil walidayni ihsana نعم ɗan uwa iyaye uwa da uba ya ku ɗan uwa Allah ya ce a kyautata musu su ke da haƙƙi bayan wa bayan Allah maɗauki sarki shi ne wa bil walidayni ihsana sai Allah ya ce wa bizil qurba وبذي القرب واليتامى والمساكين والجار ذي القرب والجار الجنب wasahibi والجار ذي القرب والجار والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم da uku waɗanda suke da haƙƙi bayan Allah da manzo bayan iyaye sai Allah ce bizil qurba sai yan uwa sai dangi dangi suna da haƙƙi ga Allah madaukakin sarki idan kana da wadata ka taimaka musu na ba shi kuɗi ya je kasuwa ya lalata ya ƙara dawa in kana da shi ƙara musu na siya masa mashin ya taba ya je ya sayar ya dawo in kana da hali ƙara siya masa wani menene menene ya tabar bare in kana da hali ƙara mi mata shi dan wa kake yi الله dan Allah madaukakin sarki kake dan uwan ka ne in ji Allah madaukakin sarki shi za ka ce wa bizil qurba in uwa da dangi yanzu mutum da sai ka taka ka je yanzu kamin ka taka ka je ko da waya kana iya fara sada zumunci ko da waya ba hankalin ka ba zai tashi ba sai ka je jihohin kudancin Najeriya yanzu za ka je Lagos ka samu mutum nan ɗan hareja ko daga nan jigawa ya tafi Lagos buge-bugen noma shekara ɗaya shekara biyu shekara uku akwai wanda ya yi aure a can ba ta hata haifi ya yi bai tana zuwa gidan gishi da yawon shi ba. Kada ya nake تسيب
je katakar su gairi su je ibadan su gairi su ya kaura ta yan uwa shekara uku hudu biyar yan uwa ba su san ina yake ba shi kuma bai san har gaske ci ba akwai wanda sai ya je wajen dagare dagare ta ya dagare cutar kanjamau ya gane zai tafi lahira a lokacin da za ta tare yan uwa har ya fara kan tare tare nan da ake zuwa bakin boda da shi sai lokacin za ta tare wa kawai yan uwa ya fara sayar uwar dangi gaba daya akwai wanda hidimar da yake wa karuwarsa baya yi wa uwansa na ta ba ku labarin wani matashi ya yi kuma hawa yi masu hari shi kuma talaka sun shi kuma da kai shi da yi magana ta zai tsana wannan sakare bai san ciwon kai shi ba kowa yana da abin yi shi har yanzu yana nan ah ta ka tare kai shi samu abin yi mana ku taimake shi mana ku taimake shi ku kira shi ku kama shi mana bayan Allah nan matarsa ta haihu ragon da za a yi suna a ranar ba ba a damu da za a ci a gina na shi ne ragon da za a yanka balle fatar baki balle kayan jariri bayan ya suka kare shi ya fito kofar gida ya zauna ya yi tasiri ya rasa inda ya sa kai shi akwai wani aboki wani mutum ana ce masa Mr. John wani wani arne ne haka Mr. John yana zuwa yana in yanzu suna gaisawa haka yau Mr. John ya zo ya ce gaisa gore yayi yana karanta wasiƙar jaki ya ce alaji hai shi bai ji Mr. John ba wa alaji John bai gane fa akwai matsala sai ya fakin da mota sai da ya zo taɓa shi sai ya birgi ya ce Mr. John ya kaje nan ya ce yana ta masa magana tun da zo baka zuwa ya ce ban ne sajodi na san mai shi damuna what is the problem tell me ya ce mai sajodi bai shafe ka ba kai ne kai ji abin ka ya ce no no no it concern me you must tell me what is the problem ya ce mai sajodi ya ce ka kyale ni damuwa ta ce ya ce yes kina ya zara damuwar ka na yi a inbox tell me maybe you can come in da ya raka ce to mata ta ce ta yi abinda ma zan ci ban da shi balle ragon suna sai dai karshe ba sai ya shi da dariya yace za ku fara ne yace eh dai ba shi yana zuwa yace ba kiyama sai za ta tsaya ba sai sai je ne ta kai sai dai ko kushin gidi sai bashi yace a sai zubi hel ya karbi kudi ya tsaya tsira masa jon babu kudi bane ido yana babaki ai wai ka sakin sai da kai shi gajon ya tafi shi ya dubi kudi ya gara ko sura ya fito ya kara dubawa ya ga kauri ya fito ya kara dubawa ya ga kayan jariri ya fito shinkafa suna ta fito ya zabu da suka cikin gida ya fada kasuwa ai ko ranar suna ya sha baki aka ce ya sunan jami'in ya ce Mr. John aka ce ne ya ce Mr. John kai kana da hankali kuwa ya ce ya rage na ta zama kirista da ke yaro ba musulmi su yanzu zai rage ba dai ni ne musulmi ko dana ne to su ne su masajjar in akwai wanda ya sai canza sunan kuma bismillah ga dini ga bai dini ai wani kici ya tashi gida ya rure ka zo haka an kira family meeting an kira liman an kira waye don ne ka gaba ɗan mutum zai ce na rosu ɗana ne sai da aka buga aka buga da ƙar ya ce dukkan kudin kuna da wadata ku yan wana ne kun ki ku taimakon kun damu cikin musiba mata ta ta haihu da rasa inda zai sa kai na a garin nan duk inda na dole ko kuma sai da wasiri mustajar ya zo ya gani cikin damuwa ya taimake ni ya ce ba za a maka takwara ba ya ce takwara an gama mustajar sai da shi ba aka ga aya aka ga hadisi dugula aka samu aka sassoto da shi aka yi wani wa'azi aka tare kyauta ba dan uwan ku da ku taimake shi sannan aka yi sulhu suka nemi ya ce musu sannan aka canza yaro aka samu ko wani garbati ne ko wani abu da haka aka hada masa shi ɗan uwa ba ka taimakon ɗan uwa ya ɗauko karatu kuma ga a cikin wani rawaji sai gani ya waye matasa an shirya ko matashi ne ya shirya ce Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar wala dosu ta zo ni gore ta haƙar tsaye ke wato kuma shi gore ne an tashi ba inda zai ji saboda haka sai a yi ta a yi ta wazi a ƙara extra tayar to ba ta fiye da wazi ba bari ba za su zo Allah ya biya su gaba da wazi amma dai ba za mu kwana sai gari yaya ba mai nidi ke kwana mu ba za mu kwana ba amma ba a tashi wazi ba wazi yanzu aka fara maluma za su zo za a ci gaba da wazi akan wannan mimbari shugaban majalisar malamai na ƙasa yana nan Ibrahim Dr. Ibrahim Jalo Jalo taɓa ni kaji hadisi shugaban ƙungiyar ƙasa yana nan fadilatu sheikh imam al-doktor abdullahi balalo da yake wani babba da sai ya yi ko sai an kusan kai gari ya yi ba ko so shi da za ta shi Allah ya muku albarka Allah ka ba mu ikon taimaka wa ɗan uwan mu don Allah duk wanda yake da ɗan uwa zai sadar masa da zumunci idan akwai wanda ya rube da ya ga kawo su ko gogonsa ba don Allah gobe da safe wani fari da gaggauta farar farilla ne ku je ku sadar da zumunta da ke tsakanin yan uwanku idan akwai wani ajiya aljihu ka samu su manya manyan biredi ya zaka je wajen gogo ka tafi mata shi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah
الله أكبر الله أكبر الشيخ دكتور محمد كبير